Shirin fashin baki.
More music at houseofsongs.com.
Fashin baki.
warwarar sakakkiyar sakar hikima da aka saka ta da allurar waka domin faɗin sokanka da hannunka mai sanda ga al'umma.
kowaye mai wannan warwarar
mai gabatar da wannan shirin da kuma bakon shirin su ne masu wannan warwarar. To sai dai wa ke zama bakon shirin bakon shirin shine masakin sakar da za a warware tare da mai gabatar da shirin nasir abbas babi
Fashin baki.
waƙar 'yan sanda wacce farfesan waƙa ya rubuta ya kuma rera. Kuma tuni ya ba mu lokaci cikakke muka tattauna da shi akan wannan waƙa ta ɗan sanda.
Warwarar waƙoƙin farfesan A wannan waƙa.
rana za mu fara sharhin wannan waƙar ne kamar yadda al'umma masu sauraronmu suka nema.
Fashin baki.
kamar yadda aka sani cewa kowace waka muka ɗauko mukan baiwa wanda ya rubuta wakar ya kuma rera ta damar ji daga bakinsa dangane da wasu abubuwa waɗanda ba domin albarkar wannan shiri ba da mai sauraro ba zai san su ba na ba farfesan waka wannan damar Uh, Masha Allah, da farko dai ita wannan waka kamar yadda aka ji na yi mata lakabi da ɗan sanda. Ma'ana ɗan sanda abokin kowa, kamar yadda ake yi masa take. Na rubuta ta na kuma samu damar rera ta cikin yardar Allah sha biyu ga watan bakwai, alif dubu biyu da goma sha tara. E wanda ya kaɗa kiɗanta shine Alhaji Abubakar Sibi, ma'ana Habu Sibi kenan. kuma tana da amshi amma ba ba kamar yadda aka saba jin waƙoƙi da amshin wani ko wasu ba Ah, tana da amshi amma sautin kiɗan shi yake amsa kowanne baiti idan an gama tun dai daga amshin farko da aka yi wanda na ɗauka aka yi tajridinsa so duk inda kuma baiti ya sauka bushe-bushe ake sa ko kiɗan shi yake maimaituwa tare da rairawa ta amshin amma ba tare da murya ba kuma ah, mun yi wannan aiki ne a ofishina a nan farfesan waka international a nan na yi rikodin wannan aiki tuma dalla farfesan waka har ila yau dai ko menene makasudin rubuta wannan wakar to makasudin wannan waka a bayyana yake shine kokarin kawo gyara da tunatarwa akan abin da ya kamata a gyara tare da yin hannunka mai sanda ko kuma ta hanyar yin hannunka mai sanda da gugar zana ko kuma ta sigar shagube don waɗannan haƙƙin abin ya ratoya a wuyansu su kalli irin yadda ya kamata a kalli abin har a iya gyarawa don mu amfana a gudu tare a tsira tare duba da irin yadda aikin da muke magana wato aikin ɗan sandan ya taɓarɓare ya zama sai inna lillahi wa inna ilaihi raji'una amma kuma gashi muna raye muna tafiya ga matsalar da ake magana tana ci gaba ko tana karuwa ba a kuma san iya ina za ta tsaya ba wannan wannan ba ƙaramin abin dubawa ba ne to koya maganar saƙon da ake so ta isar To sakon yana cikin makasudin Ah, kamar yadda na ce shi ne a yi duba a kalli matsalar da yadda take a gyara a inganta rayuwar ɗan sandan don mu gudu tare mu tsira tare tunda mu suke wa aiki.
To a gaishe da Bashin farfesa baki.
muna kuma fatar Allah ya cika wannan guri da wannan makasudi. Yanzu kam tun da ka haye dokin rikalin zamin ka ja kai ta tafiya a cikin sharhin baituka.
To dangane da sharhin baitukan ah, kamar kafin mu tafi kan baitukan ya kamata mu fahimci waƙar ta zo da shimfaɗa. Wannan ma'anar ita shimfaɗar ko kuma abin bukata da shimfaɗar shine ta jawo hankalin mai saurare ta rike shi ta kuma lasa masa zuma a baki na irin abin da ya ya kamata ya ji a cikin waƙar ko kuma abin da kunnensa zai zaton zai ji a cikin waƙar don ya tsaya ya saurara duka. Ah, In ka duba shimfiɗar an yi ta a siga ta wato kamar kwatanceceniya wanne ne na ɗauka wanne ne ba na ɗauka ba wanne ne mai kyan wanne ne mara kyan irin dan dai a daɗa fito maka da saƙon abin da ake son a fito maka da shi shi mai waƙar kuma yana son ya nuna maka fatansa da yadda yake fatan aikin da kuma shi kansa ɗan sandan ya zama har ila yau kuma idan muka kalla za ka ga ko in ce za ku ga marubucin ko kuma mai waƙar ya yi amfani da salon rerawa guda biyu wannan a lokuta da yawa salon rerawa ɗaya ake ɗauka a yi amfani da shi. Eh, Kamar yadda littafi na rubutun zube ko wasan kwaikwayo kan iya gwamawa ya zo maka da sigar bayar da labari tare da sigar, sigar bayar da labarin eh, ta hanyar zancen faɗi in faɗa ko kuma sigar bayar da labari ta hanyar ba da labarin wani ko sigar ba da labari ta hanyar kana faɗe a karan kanka. a nan ya yi amfani da sigar ba da labari ta hanyar yana ba da labarin wasu kuma yana ba da labarin da karan kansa yake tunda in kun lura za ka ga daga tsarin shimfiɗar za ka ga ya buɗe da cewa ga wani can da kayan sarki ya yo kwalliya tsaf tsaf tsaf ga wani can da kayan sarki ya yo kwalliya tsaf tsaf tsaf mota tambarin npf ga kaki kamar ɗawisai ya zo nan gida ga iyalai in ya wuce abi shi da kallo ga hularsa ga wani gulki oba oba da fistil zanzan takalmi da komai sabo ɗansa yana kwaɗayin ya zamo shi ne kuma gani nan san makal don ban zo akan komai ba sai wani rikita can mashin ba na hawan shi kullum kullum ga tafiya cikin ragaita don ko zanzaro banyo ba matata da sauran dangi ba na na musu komai ba na birge ko da ɗana mai ma ba ni masa fata ɗan sanda misalin farko koko ni ne mafarkin gowa ɗan sanda abokin kowa tamkar yin rubaɗi ne ma inda so a ce samu ne albashinka ya fi na kowa.
Shirin bashin baki. Warwarar waƙoƙin farfesan waƙa bashin baki.
in ka biyo shi za ka ga a can rabin ya faɗo maka yadda yake fatan ina ma a ce haka duk wani ɗan sanda zai zama na ƙasanmu kuma ina ma a ce haka rayuwar 'yan sandan take cikin komai duk abin da suke bukata tsaf tsaf tsaf cikin mutunci da mutuntawa da sutura mai kyau da kayan aiki ta yadda ko da kwatance aka tashi iyalinsa ma suna sha'awarsa misali kamar ɗansa ya yi sha'awar shi ma da ya dinga irin wannan aikin abokan ɗansa su ringa sha'awar ina ma babanmu ne yake wannan aikin. Amma wannan na ƙarshen fa sai yake ce maka shi ɗansa ma baya burge shi don baya burge matarsa baya burge ‘yan uwansa ana ta kallonsa a ƙila maruwaci ko, ko, ko wanda bayi da abin da zai kawo saboda tsabar fatararsa. Baya burge ɗansa to shi ma baya fatan ma ɗan ya yi aikin. wanda irin aiki ne wanda kana yi dukkansa duk nagartarsa duk ingancinsa duk yadda muke neman aiki a ƙasa na amma ba ma ka fatan ɗanka yi saboda yadda aka kwatanta maka wancan na farko da wannan to a ƙarshe sai yake ce maka shin wai wannan na farkon da ya faɗa maka mai waccan tsaftar da hula da ka da duk abin da yake bukata da kuma wannan na yanzu da babu komai da mashin ɗin ma ba kullum yake hawa ba gungurarsa yake wani zaman ya face takalmi ya koke wa- da makamantan haka shi ne ake fatan a zama koko wannan na ƙarshen ake fatan a zama wanda baya burge kowa komai nasa a lalace. wannan shine tun daga shimfiɗa irin eh, kamar misali kwatanceceniya da yi maka don ya fito da matsalar fili can ga abin da yake fata dama a zama haka nan kuma ga yadda zahirin abin yake fashin baki to bayan da aka gama shimfiɗa sai kuma na ɗauki amshin da ɗagawarsa Farfesa Waka ya ce bayan da aka gama shimfiɗar sai kuma ya ɗauki amshin da ɗagawarsa. Wanda babban abin lura kafin ɗaukar amshin da ɗagawarsa ita ce, kowa iya shimfiɗar da nan muka tsaya ya isa a ce kwalliya ta biya kuɗin sabulu. Ya isa hukumomi su gano cewa ya kamata su zabura su yi abin da ya dace dangane da haƙƙin waɗannan bayan Allah wato 'yan sanda. Al'umma kuma su canza kalar kallon da suke wa 'yan sanda zuwa wani kalar kallo na daban. Kamar da yadda ake cewa ɗan sanda abokin kowa. Kuma duk yadda ake ganin goma ta lalace na tabbatar har ila yau dai ta fi biyar albarka. Har gobe kuma ruwa na maganin dauɗa. Mai nazari mu ƙara duba haƙƙin waɗannan bayan Allah wato 'yan sanda. Ba zan cika ku da surutu ba. Zan nemi farfesan waƙa da ya rera mana amshin da bakinsa. Kana mu zunguro waƙar tasa mu jiho muku yadda ya rera ta a studio.
Ɗan sanda abokin kowa, tamkar yarba nema. Inda so a ce samu ne albashinka ya fi na kowa. Ɗan sanda abokin kowa, tamkar yarba nema. Inda so a ce samu ne albashinka ya fi na kowa.
To ya isa haka alkawarin da na ɗauka dai na cika. Allah ya bani ladar cika alkawari. Farfesa sai ka cika naka alkawari ta hanyar sharhanta musu baitul kalbi.
fashin baki Ma'ana ɗan sanda abokin kowa tamkar yin ribaɗi ne ma, inda so a ce samu ne albashinka ya fi na kowa a taƙaice kenan. A taken ɗan sanda ne dama ana ce masa abokin kowa. Sai na ce to ai ni a mahangar da na hanga tunda a musulunci muna da rubaɗi. Aikin rubaɗi kamar yadda masana suka koyar kamar yadda ya zo a shari'a wanda in ka mutu a tafarkin sama ana yi maka kallon shahidi in ji sallallahu alaihi wasallam to idan haka ne kuwa in kana musulmi in kai aikin ka tsarkake zuciyarka ka inganta aikin wancan ladan Allah ba zai hana ka ladan ba domin kai ma ka fita gadin mutane ne da rayuwarsu da kayayyakinsu suna can suna bacci ka ne musu wannan gadin ka rasa ranka ana kamar ka yi shahada ne in ka tsarkake zuciyar ka yi yaƙini Allah zai iya maka wannan to shine nake cewa tamkar yin ribaɗi ne ma a ribat larabci ne muka ara muka saka wanda ke nuni da gadin dukiyoyin al'umma da rayukansu da garuruwansu ta hanyar tsare su daga makircin macuta in sun shigo ko kuma abokan gaba kafin su shigo su kuma su tare musu wanda kaga abu ne mai kyau To a gafarce ni da na ce farfesa ya sharha baituka sai ya fara sharha amshin waka wanda kuma haka ya kamata abin ya kasance. Shin koya waɗannan baituka suke bari mu fara ji tukuna sannan mu shiga cikin sharhin har ila yau dai.
To baituka sun kai a kamar baituka goma sha biyu waɗannan a bisa doransu aka gina duk abin da aka gina na saƙonni da ake son a isar ta cikin wannan waƙa.
fashin baki warwarar waƙoƙin farfesan waƙa Baitin farko shine muka buɗe da cewa na hango wani ɗan sanda tamkar mai bara a fagauce. Na hango wani ɗan sanda tamkar mai bara a fagauce wani fati a gefen riga takalminsa ya susuce ko bindigar tana tashi ma ko kwaragwar tsukon tsatsa ce da ra'ayin na farfesa ne albashinka ya fi na kowa. siffar ɗan sandan ya fara faɗo maka da irin takaici na yanayin da ɗan sandan yake ciki shi ya fara gaya maka har bayan ya lissafo shi bayan da ya kallo shi a rayuwance ya ce tamkar mai bara a fagauce sai kuma na ƙara biyo shi dai ta sigar takalmansa irin takalman ya susuce ya yage ko ya huje ya karkace kuma sai aka zo kan kayan aiki can shi karan kansa yanayin tafiyarsa an gaya maka alama bai ci ya ƙoshi ba yana cikin wahala yana buƙatar agaji kayansa su ma haka suke faɗi to kayan aikin ma da zai yi tsaron da su sai da na zo sai nake bayyana cewa wai ko bindigar tana tashi ma ko kwaragwar tsukon tsatsa ce Shin bindigar ma mai yi ce ko ko a'a tsabar tsatso da lalacewa ta kai ma ba ta tashi abin da ya tsatso ya kai tsukon tsatsa to ya kai ga shi kansa in ka taba shi ya ringa bangalewa yana faduwa saboda lalacewarsa saboda a nuna irin yanayin yadda kayan suka tsufa suka tsufa ba tare da an canza musu wasu ba. To a ƙarshen baitin sai kuma ya rufe da shawara. cewa inda ra'ayin nawa za a bi ni a kalli yadda nake kallon abin irin yanayin yadda ya kamata a inganta rayuwar ɗan sanda da yadda irin da irin tasirinsa a rayuwarmu makami ne fa a hannunsa gudunmawar tsaro duka ta ta'allaka a wuyansa ne amma har a zauna a bar shi da yunwa a bar shi da kayan lalatattu a bar shi da kayan aiki marasa kyau sai da ce a'a to inda ra'ayina ne kowa ma domin sai muna da rai muna da lafiya sai da cikakken tsaro komai zai yiwu to da ra'ayin na farfesa ne albashinsa ya fi na kowa in ka inganta masa komai da komai ka masa albashi ingantacce bayan rababin aikin duk wanda ya shiga aikin zai yi shi bakin rai bakin fama.
Fashin baki.
inda muke sharhin wata waka daga cikin waƙoƙin Suleiman A. Tijjani wanda aka fi sani da farfesan waka mai suna ɗan sanda kuma kawo yanzu bayan bayanai dangane da abin da ya shafi wakar mun tsarge baiti na farko kenan inda aka ji sharhin daga bakinsa. Za mu ci gaba da sharhin baiti na biyu ila ma sha Allahu.
To idan muka tafi baiti na biyu kuma Alhaji Nasiru, eh, shi kuma zaka ga yana magana akan wato irin an maishe su tamkar shara an maishe su tamkar juji.
an maishe su tamkar shara an maishe su tamkar juji an maishe su koma baya sun zama babu dokan kirji aikin an ki a inganta su kukan suwa ma zai je an maishe su ma 'yan roko mu zancin su ya fi na kowa
wanda shi ne da tsaro a kundin tsarin mulki a harkar tsaro su ne na farko su ne na gaba-gaba kafin kowa za su iya yin aikin kowa ba kuma kowa zai iya yin aikinsa ba amma an maishe su koma baya ba ta taso ake kullum ana ta maganar za a inganta za a aika za a aika za, amma kullum ji yau in ka kalla sai ka ce tun shekaru nawa gyaran da ake cewa za a yi da ingancin da ake cewa za a yi ina ake kai shi ina ya tafi ina yake to shine sai na kalle su sai na ga su aka mayar sharar su aka mayar jujun komai su ake ɗebowa a zubawa in ana magana rashin tsaro su za a yi magana in an ce ana buƙatar tsaro su za a nemo in an ce matsalar tsaro bata inganta ba su za a faɗo sannan kuma amma an maishe su koma baya a sun zama ma babu dukan kirji aikin babu alfahari a cikinsa irin ba kowa ne ma a cikin 'yan sanda yanzu ya isa ya shigo cikin al'umma yana dukan kirjin cewa a'a ni ɗan sanda bane yana alfaharin ni ɗan sanda bane saboda wani ma uh, yanayin yadda aka tallata masa aikin da yanayin yadda ya ga rayuwar aikin ya ma tsana aikin bai yadda akwai nagarta ma a cikin aikin ba an maishe su ma ƙarshe in ka duba baitin sai take cewa an maishe su ma 'yan roƙo muzancin su ya fi na kowa har ma wani lokaci fa su ne kamar mabarata in kai wani alhaji ne ko wani mai kuɗi ne ka dawo ko ka buɗe je su ne baka gayyato su ba amma za a turo su su zo su buɗe maka je su tsare maka nan su yi nan saboda za ka ba da wani abu da za a zuba mai waɗanda a ƙa'idar aikin na kowa ne ba nawa ba ne ba naka ba ne dukkaninmu ne suke kare mu da mai laifi da mara laifi kowa an ajiye su ne don su yi masa wannan aikin su kare mutuncin ƙasarsu su tabbatar an bi doka da oda an zauna lafiya amma ana kiransu wani lokaci to misali ba kai ne baka da yadda zaka koma gida baka da abin da zaka ci baka da abin da zaka abin nan ka zo office din ka gama lokacin albashi bai bata ina za ka duk baka san ya za ba sai wani kuma ya ce ma gashi ba faro kasa kai ba sai ka ce masa a ta ina zaka iya bayan dama a cikin bukata kake shi ne nace an maishe su ma yan roƙo muzancin su yafi na kowa su ne suke cewa ranka da da lafiya ranka da kuma wani mutum wanda bai kai su ba gudunmuwar da yake ba al'umma ba ta kai tasu ba watakila ma mai laifi ne amma shi suke wa 'yan murya suna abu mai kama da tumasanti to a baiti na uku kuma alhaji nasiru shine sai da buɗe da cewa wanda yake tsaron ruhinka
wanne ke tsaron ruhinka ga yunwar shi ta fita saura ya mai matsaran lafiyarka ce rayuwarsa ba ta da gyara ya matsarin dukan kadararka shi ka bari yana kan kara amma duk abin da ya faru wawancinka ya fi na kowa
shi ka ɗauka ba ka damƙawa amanar ranka domin d- ko kai ne shugaban ƙasa yau in ya ɗirka maka bindigar dai tafiya za ka yi. Shi ka ba bindiga, amma kuma shi yake tsaron lafiyarka da rayuwarka da kaddararka da komai naka, amma shi rayuwarsa tana wulakance. Shi ka bari cikin yunwa. Wanda yake ma tsaron kadarorinka da komai da komai shi ka bari yana kwamfulan yana kankara yana neman ya za a yi a gyara mai kaza a ƙara mai kaza a inganta kaza. to sai da ce amma duk abin da ya faru ko a wannan koma ba bayan wannan sakakin naka to wawancin ka ya fi na kowa karka kuka da kowa ka kuka da kanka saboda akwai abubuwan rayuwa da yawa waɗanda ba sai an sa ilimi ma mai zurfi ba kawai iya fahimta to a ɗan adamtaka da hankalin da Allah ya wa ɗan adam ya isa a gane mutumin da ka ce ya maka gadin waɗannan muhimman abubuwa na su ne rayuwar kuma shi ka bari baka faranta masa ƙololuwar farantawa ba don saboda amanarsa ta zauna saboda ƙarin ingan saboda ya yadda cewa a kanka shi zai iya rasa nashara shi sa kaga na ɗau zafi har nake cewa to duk abin da ya faru wawancin ka ya fa na kowa ma'ana shirmanka da rashin hankalinka da rashin ganewarka da balidancinka ya fa na duk sauran waɗanda za a iya tuguma da wannan abin in maka tafi baiti na hudu alhaji nasiru na buɗe da cewa ƙasa-ƙasa akwai 'yan sanda albashinsu an inganta.
Fashin baƙi.
Ƙasa-ƙasa akwai 'yan sanda albashinsu an inganta makomarsu su da iyalai da rayuwarsu an alkinta kayayyakin da za su yi aiki duk an ba su an su gata ba rashawa ba ba hanci ba ba sa marmari daga kowa.
To mai sauraro domin jin sharhin wannan baiti na uku sai ka biyo mu a cikin shirin.
Fashin baƙi. Warwarar waƙoƙin farfesan Allah waƙa.
ya baka ladar sauraren gargaɗin da yake cikin wannan waƙa. Kafin mu saki labulen, ina ɗauke da waƙar
ba da ni aka karuwan ga zoman ba ta ya aka bankar kunu ɗani ba da ni aka karuwan ga zoman ba ta ya aka bankar kunu ɗani ba da ni aka karuwan ga zoman ba ta ya aka bankar kunu ɗani Inna birge su ba ni birge su Inna kasa ma ba ni birge su Inna zauna ma ba ni birge su Inna miƙe ma ba ni birge su Inna kyauta na saba tsarin su Inna jirgin su na je wasu su Rayuwar da wuya masu saurari Al'amari nan ya fara rudani kalli kowa kai dai cikin riga gaskiya yau ta zama sai burga don aminai su za su ɗau kirga masu ƙarya sun tsallake kirga wanga waka dukan mu ta zarga masu kiɗa su ne hadiman ganga ko kana kin mutum kar ka ɓata shi don kwazarar bono akwai Fashin baƙi.
Magani aka karuwan ganzo mamba ta ya aka bankar kunu dani ba da ni aka karuwan ganzo mamba ta ya aka bankar kunu dani ba da ni aka karuwan ganzo mamba ta ya aka bankar kunu dani har mai har da kabar nomau iya aiki sannan akwai sabon ubangiji mai ikon da ba karau zilliyar zomo yanta faufau takaddama da balidi ya sha shatau a cikin sunan hausa kwai makau daga mafarki manzo cikin gaske gyara tarbiyya sai da umarni To ku biya mu anan za mu tona su, za mu tona asirinsu dukkansu. mai hali haka ya cika su su su zo karanta jawabai a fuskar su zato suke Allah za shi kyale su hasada suka zaɓar wa ruhinsu ya raba sun je yayi gaban kanshi kyawawan aiki babu shan shani ba da ni aka karwan ganzo man ba ya aka bankar kunu ɗani ba da ni aka karwan ga zoban ba ta ya aka bankar kurutani ba da ni aka karwan ga zoban ba ta ya aka bankar kurutani dafin miciji ya zarta na gwano garkiya mai sa'ayi nono tukuki ya ji sai su bar kono karan farauta shi ne ya san tono wa uba su ne masana raino dala da wayo kaza uwar tono zaman karofi zaman duniyar kenan babu shakka an wasu kafin gwagwarmaya hanyar cin abincin ce faɗi tashi muke babu kakkauce mai faɗa da abokai musiba ce mai fushi na iyaye ya lalace bin asarare ma asara ce kubar na yin saka da amon zance madani aka karshe kwazo man ba rataya aka bankar kuma ba da ni aka karwan ga zoman ba ya aka ba fashin baki warwarar waƙoƙin farfesan waƙa
dan sanda abokin kowa inda so kamar samu ne albashin ka ya fi na kowa don tamkar baɗi ne ma
Mai sauraro duka-duka a nan muka kawo ƙarshen shirin fashin baki inda muka fara sharhin waƙar farfesan waƙa ta ɗan sanda abokin kowa. Da fatar kuma 'yan sanda za ku rungumi halin nagarta da dattako a daidai lokacin da farfesan waƙa ya zara alƙalaminsa da neman 'yancin ku. Hukumomi da al'umma za su yi abin da ya kamata. A madadin hukumar gudanarwa ta gidan rediyon garkuwa FM. da wanda muka kasance da shi a cikin wannan shiri wato Suleiman A. Tijjani wanda aka fi sani da farfesan waka. Sunana Nasiru Abbas Babi da na shirya shirin na gabatar nake cewa za ku iya tarban mu a sati na gaba.
warwarar waƙoƙin farfesan waƙa Sakakkiyar sakar hikima.
da aka saƙa ta da allurar waƙa domin faɗan sokanka da hannunka mai sanda ga al'umma.
baiwa taguwar daga bayi ba mi yi rikon ta sakaina kai to kai kiransa da bani
Shin kowaye mai wannan warwarar?
Me gabatar da shirin tare da bakon shirin su ne masu wannan warwarar. To sai dai wake zama bakon shirin.
Bakon shirin shi ne masaƙin saƙar da za a warware.
Tare da me gabatar da shirin.
ya ta kasu gida uku kwai mararai da mara lafiya Ta ukun su ce Salima ba aure da ni da duniya.
warwarar waƙoƙin farfesan waƙa Cikin shirarwa na gaba za mu sake gayyato muku farfesan waka domin ci gaba da sharhin wasu daga waƙoƙinsa.
warwarar sakakkiyar sakar hikima da aka saka ta da allurar waka domin faɗin sokanka da hannunka mai sanda ga al'umma.
kowaye mai wannan warwarar
mai gabatar da wannan shirin da kuma bakon shirin su ne masu wannan warwarar. To sai dai wa ke zama bakon shirin bakon shirin shine masakin sakar da za a warware fashin baki
ku biyo ni a sannu waƙar matan karba a fara yi ba. Waken da muke ba mu kai wasu ba wasu ba su yi yamu ba. An ku duba ‘yan yatsuwa za ku gaba daidai suke kai da kai ba. Duk mai mun suka malami ne ko bai mai yaze ba. Zancen zuci ban so ya fito ta makogwaro ba ga kalmomi. Baki ba zai iya ya faɗa ba. farfesan waka ba zai yi wa in manta da ku.
Fashin baki.
More music at houseofsongs.com.